yadda muka faɗa ko mai gabatarwa ya faɗa littafi ne da za mu fara karatun shi a yanzu insha Allah wanda littafi ne ɗaya daga cikin ƴaƴan mujaddidi shehu Usman Al-Kodiyo wanda muka ji wani bangare kaɗan daga cikin tarihinsa tana da daga cikin ‘ya'yansa. Ita ce Asma'u bintu Usmana bin Fauji, an bi sanin tare na na kamaru. Shehu da Kodiyo yana ‘ya'ya da yawa, bai suna na Khadija, bai suna da Khadija bin ma'a bai kubura bai sobura. to ita wannan azma ta shahara da ilimi domin Allah ya rubuta ta da auren malami sai zan wannan abin ya ƙara ɗaukaka ta kuma ta rubuta littattafai da yawa har wani littafi ta rubuta na baitoci tana wake daban-daban wasu baitoci akan gudun duniya wasu baitoci a kan abin da ya shafi tsoron Allah da makamantansu. Saboda haka ba za mu shaganta da mu ce mu kawo tarihinta ba, saboda ba mu da wannan lokaci. Amma dai a takaice da an ce na na asuma ko kuma aka ce shehu dan godiyo ne ya haife ta, ba sai an nake bayanin matsayinta ba. to za mu shiga littafin kai tsaye idan an buɗe littafin shafi da biyu za mu ga an buɗe littafin da cewa bismillahir rahmanir rahim fara karatu da sunan Allah mai cikakkiyar rahama ar-rahim mai cikakken jinkai وصلى الله على سيدنا محمد salatin Allah ya tabbata da shugaban mu Annabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi da kuma mabiya Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi anan ana nufin mabiyan Annabi ba ana nufin iyalan gidansa kadai ba domin babin addu'a ne idan aka kawo abin nabi a babin addu'a malamai suka ce ana nufin dukkanin al'umma ummatul ijaba sunni al-ummatu suka amsa kira annabi Muhammad wa sahbihi da kuma sahabbansa su ne waɗanda suka rayu da manzo Allah suka yi imani da shi kuma suka mutu a kan haka wa sallama Allah ya yi aminci tasliman aminci wannan karfafawa kamar da ce ko ki ce ina gaishe ka gaisuwa eh kamar da za ku kuna da wannan al'ada ya haɗu da mutum da ke gaisuwa to ma'anarsa ina gaida kai gaisuwa wannan karfafa zance ne kun ga a hausan mu ma kai to irin wannan wa sallama taslima amma ba'du bayan bismillah da aka yi da salati ga annabi Muhammad da taslim فهذا كتاب كتاب يا كمان فهذا كتاب wannan wani irin littafi ne sammaituhu da nina na asama'u na sa masa suna tambihul ghafilina kuma ya halatta a ce tambihal ghafilina fadakar da rabbanannu wa tazkirul aqilin da kuma tunatar da masu hankali menene ake faɗakar da rankanannu da kuma tunatar da masu hankali ila turukin salihai a dora su zuwa ga hanyoyin mutanen kwarai as-salihai na nan tana nufin sun daga manzanni annabawa salihan bayan mu'minai wato za a tunatar da wanda ya rakana daga hoton Allah wanda ya shagalta ga rayuwar duniya za a faɗakar da shi haka wanda a ta hankali shi ma za a tunatar da shi abin da ya manta ta'riful allamati wannan littafi za ku ga akwai yan kurakurai na wasali saboda littafan ba su samu gyara ba domin ba wasu za mu yi ba ka'ida muke bi wadda a daidai muna fatan zuwa gaban Allah ya kore muna hali to za mu ga hanyoyin da za a inganta waɗannan littattafan ta'alifu da allamat wanda rubutu ne na mai yawan ilimi al'allama kai matuƙa ne ma'ana wadda take da tsarin ilimi mai yawa ke ga anan yana nuna miki a matsayin ki na mace ki ba kina yarda shi ki ka ke ma ki zama allama ki zama allama ki zama bai idan ke karatu a zahira wadda take gudun duniya babu ruwanta da duniya abinda ta samu gaba shi ne lahira al'abida wadda take mai yawan ibada as-saliha wadda take ta kwarai ta gari ga sunanta nan asma'u bintul mujaddidi sunanta asma'u diyar mai jaddada addini mai zabunta addini shekina usman sunanta malamin nan namu usman wane ne Usman bin Fodi dan Fodi Fodi kalmar ce ta fulatanci sun ce ma'anarsa masanin fikihu wanda ya kware ya fahimci addini ya fahimci Qur'ani da Sunna ta gama da Allahu bi rahmati Allah ya rubuce shi da rahmatsa amin Allah ya amsa قالت sai ta asma ku tace alhamdulillah godiya ya tabbata ga Allah rabbil alamin ubangijin dalibai wa sallallahu ala sayyidina muhammad allah shi ƙara salati ga shugaban mu annabi muhammad wa ala alihi da mabiyansa wa sahbihi da sahabbansa ajma'in baki daya wa ba'd malama ta ce bayan haka fa inni wada'tuhu ni na aza wannan littafi na rubuta wannan littafi na tsara wannan littafi ala arba'ati aqsami wato akan gida-gida guda hudu ko kashi-kashi guda hudu akwai kashin farko akwai na biyu akwai na uku akwai na hudu al'awwal kashin farko zikirul mayadin an baton wasu matakai mataki mataki mataki mataki in ta hai wannan mataki akwai wani gabansa akwai wani gabansa akwai wani gabansa بين المرء التي بين المرء وإنما متاكي سنة تكاني تان آدم والجنة لكما الجنة duk ɗan adam namiji ko mace sai ya tsallaka waɗannan matakai ne sannan yake samu ko ya shiga aljanna ko ya shiga wuta Allah ya kiyaye to za mu ji waɗanne matakai ne na asma ta kawo mana waɗanda in ke bi su za su zama miki kamar abin hawa da za ki hau ki shiga aljanna والثاني كشي نبيو ذكر الخصال المهلكات an batun wasu ɗabi'u da suke halakar da ɗan adam duk wanda duk gani da waɗannan ɗabi'u to babu shakka za su halaka shi wasalisu kashi na uku alkifalul munjiyat ɗabi'u ba su tsirar da mutum daga halaka idan mutum ya bata cikin bala'i ko musiba menene zai yi sai ya kubuta daga wayannan musibu shi ma na na asma ta kawo mana warabi'u kashi na hudu na karshe alamatu ko alamatun limuttabi'i sunna limuttabi'i as-sunna alamomin mai biyar sunna ko alamatul alamatul muttabi'i sunna alamomi da ke nuna cewa wane shi yake biyar sunna abinda ake nufi da sunna ba sunna a wuri ba in ana karatu kinji ana cewa sunna sunna sunna to ba wata fi sani a aure ba bayan da ake magana ana maganar halayen manzon Allah ayyukan manzon Allah ɗabi'un manzon Allah aqidan manzon Allah wannan shi ake kira sunna saboda haka sai ku rage wannan dan za ku ji muna ta yawaita an bakin sunna sunna sai yadda ba sai mun maimaita ba to albabul awwal kashin farko kofa ta farko wannan kofa mun buɗe ta da izinin Allah Allah ya gwada mana mun sake rufe ta fil mayadini a cikin waɗannan matakai allati bainal mar'i wal janna waɗanda suke tsakanin mutum da aljanna wa hiya tis'atun malama ta ce guda tare ne al'awwal matakin farko al-maut mutuwa wadda ba a saddabo to za ki mutu amma ba yanzu ba nake tsammani wa hiya ita mutuwan nan mu'taddatun li kulli nafsin abar tanadi ce ga kowace rayuwa duk rayuwar da kin gani duniya Allah ya tanadar mata mutuwa kama qala Allah ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa kullu nafsin za'iqatul maut kowace irin rayuwa sai ta tantani mutuwa shi yasa in baki mutu ba gidanku an mutu in ba a mutu gidanku ba an mutu makwabta in ba a mutu makwabta ba an mutu a garinku kuma ke ma za ki mutu amma ba yanzu ba ko wadawa uku to ga maganin mutuwa muna so ko ga wata canza ce tana so tarkul ma'asiya maganin mutuwa barin samun Allah duk abin da ke ji malamai sun karanta miki cewa kaza haramun ne kaza samun Allah ne kaza zunubi to bari ne shi ne maganin mutuwa na biyu wa kasaratu sadaqa da yawan sadaka Allah ya saka muku da alkhairi tun da zuwa aka fara karatu na ga an bude asusu taimawa ne kuke yi to Allah ya biya mu to ana son wannan yawan sadaka magani ne da mutuwa kama kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a wani hadisi da ake jingina masa sahil min az-zunubi yashalu alayka al-maut kai kokari ka sauwaje ma kanka sabon Allah ma'ana ka yi ƙoƙari ka nisanci sabon Allah ka nisanci zunubai ya tsalo a laifin mawu kai kuma in mutuwa ta zo maka sai ta zo ma da sauki ba tare da kawo hala kusa akwai waɗanda in mala'ika mutuwa zai ɗibi rayuwarsu to wahalce suke zuwa lata shi yasa Allah ya ce wannan zai haji darba saboda in za a tafiya ransu da ƙarfi ake fuskanta to ta kawo wannan hadisi amma bai cikin hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasu malamai sun ce magana ce ta al-Hasan al-Basri shi kuma yana daga cikin almajirai na sahabban manzon Allah saboda haka maganar akwai hikima cikin ta sakai min az-zulum ka takai ta zulubai ya hadu alaikal mawt sai mutuwa sai maka sauki wasani mataki na biyu bayan na mutuwa su'alu munkarin wa nakir fil qabr tambayar mala'ikun nan da ake kira munkar da nakir duk wanda aka sa a kabari yana da tambaya ko kama qala Allah ta'ala kamar yadda Allah yace wa yuthabbitu Allah yuthabbitu Allah alladhina amanu bil qawli sabit Allah subhanahu wa ta'ala yana tabbatar da masu imani bilƙaunin sabit da magana tabbatacciya shi ne malamai suka ce idan aka sa mutum kabari za a tura mala'iku su tambaye shi marar roka in mace kike a ce marar roki wa ma dinuki wa ma za ta koyi na fi hanzar rajul lalzai koyi ta fi ke bayani akan ubangiji ke bayani akan addini yi bayani a kan wannan da an ka turo a matsayin manzo sallallahu alaihi wa sallam wannan shine su'alul munkarin wa nakir shine kuma ma'anar cewa Allah zai tabbatar da masu imani bil qawli sabit wa amma dawa'u to ga maganin tambayar kamar a da muna yara a ko wasu littafi da ake karanta ake rubutawa ana kawo mai suna da zama tal'afu eh sai mu haddace ko in ka haddace shi ba za a yi maka tambayar kabari ba in ma an maka tambayar kabari za ka iya ba da amsa wannan littafi ba littafin kwarai da ga magani na kwarai da ingantacce yanzu dai mun ji maganin mutuwa ko duk wanda ba ta son ta mutu ta bar zunubi kuma ta yawaita sadaka a sai malama ta ce فلزوم قراءة سورة الملك دوما أكن قرأت سورة الملك التي تبارك الذي بيده الملك سورة تبارك أي من to yawan karanta ta malamai suka ce magani ne na ainihin tambayar mala'ikun nan guda biyu a cikin kabari sannan na gaba wal ikhlas da kuma yin addini don Allah yin sadaka don Allah, zuwa makaranta don Allah, yin kyauta don Allah, yi ma biyayya bisi don Allah, yi ma biyayya biyayya don Allah. Wannan shi ake kira da talafi. Duk abin da za ki ki don Allah. Wannan magani ne na tambayar kawai. Wasalisu mataki na uku, julusun kabri zama a cikin kabari. Domin mutum ya mutu a kabari za a tashi kuma nan gawa sai za ta tabbata sai an sai ranar da za a yi tashin kiyama mala ya ce wa zulmatu da kuma duhun kabari wa wahshatuhu da kuma tsoronsa don kabari yana da tsoro babban tsoronsa shi ne ba ka tare da kowa wanda zai je bai makewa wanda shi ake kira wahsha ka shiga hali na tsoro wanda babu wanda za ka zauna ya ɗebe maka kima to duk gabari na da wani wadawa uku maganin zama cikin gabari husnul khuluqi kyakkyawan ɗabi'a saboda haka iyayen mu mata ku zama masu kyakkyawan ɗabi'a kyakkyawan ɗabi'a shine malamai suka ce kwaikwayon siffofin manzon Allah kamar haƙuri juriya kau da kai idan an miki laifi taimaka ma marayu ko talakawa ko makwabta ko duk wani mabukaci yin gaskiya cikin maganar ki rikon amana kamun kai kunya duka wannan yana daga cikin halaye na kai wa fahara da kuma kokarin tsarki idan jinin al'ada ya kare ya ɗauke da ki kokari ki wanka idan za ki yi tsari ki kokari ki sarki mai kyau haka gayyaki da sauransa barin jiki da najasa wannan yana jayo a zama kabari kamar yadda hadisi suka tabbata warrabi'u mataki na hudu malama ta ce alkiyama daga zama kabari da sai tsayuwar kiyama an ce an kira ta alkiyama saboda kowa tsaye babu wanda an kwance babu wanda an zaune babu wanda an duke shi yasa aka gara ta alƙiyama kun ga qur'ani muna da suratul qiyama wa ahwaluha da tashin hankalinta tashin hankali me jami'in tashin hankali tashin hankula a wannan gwaranci ne tashin hankula wa dawa'uhu abinda an maganin kiyama shine as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wa sallam yaba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam salati wanda ya zo a hadisi kar wani ya baki hadisin da wani ya kirkiro manzon Allah an tambaya ake salati sai karanta da salatu ko as-salatu al-ibrahimiyya اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد wannan shi ne salati mafi inganci daga cikin salatoci na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma yana da sigogi daban-daban kusan za su kai takwas ko tara Allah ta'ala ya taimake mu saboda haka shi ake nufi an fahimta mun san ana yi ne a sallah ko to amma an samu magabata idan aka ambaci manzo Allah a gaban su sai a jikin ce sallallahu alaihi wa sallam wannan babu laifi amma ba za ki yi shi a sallah ba. sau da ka duk sanda ki ji an ambaci manzon Allah sai ka ce sallallahu alaihi wa sallam wannan shi ma salati in kiwa Allah an kiwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam salati dai Allah zai miki goma wal khamis mataki na biyar al-hisab bincike binciken ayyuka dukkanin wannan kowa na da aiki da Allah ya tashi to Allah zai bincike kowa wanda wa ku abin da amma ganin hisabi hubbul khairi li jami'il muslimin ki soma dukkanin musulmai alkhairi ne duk abin da kin san ba alheri ne ba kake soma ya roki shi karke soma abin kirki ko makwabci yake ko kishi yake shi domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi a wata riwaya min alkhairi imanin da yanku baya cika sai ya so ma dan uwansa alkhairin da yake so ka duk wanda kiga yana wa mutane mummunar fata ko kigarsa tana wa mutane mugunyar fata ko kulla mutane sharri to wannan za ta haɗu da mummunan hisabi wa bugudu sharri lahu da kuma kin sharri ya auku a kansu wa tarku salatati ashiya da kuma barin ababe guda uku wa hiya suni alhasad hasada shine Allah ya baiwa wani wani wata ni'ima sai ka dinga jin bakin ciki Allah ya taimake ta ya ba ta miji na gari sai kine maka hasada Allah ya taimake ta ya ba ta ilimi gine mata hasara Allah ya taimake ta ya ba ta dukiya gine mata hasara Allah ya ba ta kyawun jiki da fuska gine mata hasara Allah ya ba ta farin jini gine mata hasara to hasara ba ta da kyau mugun ciwo wal bugudu da kiyayya haka ita ma kiyayya mugun ɗabi'a ce tana jayo mummunan hisabi Shi ne kawai a ganki kina gaba da wata a tambaye ki ni ya faru tsakanin ki da wanci babu komi ni dai haka dai babu ruwa na da ita na rufe da ita wannan ba addini bane war riya da kuma riya yin abu don mutane su gani an ce ga wata can ta haihu sai ki bugi kuɗi ki bata za a ce ai kaza wanci ta ba wanci ta ba da kaza ta ba da kaza ta ba da kaza ba ki da nada duk abin da za ki karki don mutane su annabi ya ce man samma samma Allah bi wa man yura'i yura'i Allah bi duk wanda ya yi abu don mutane su ji Allah zai ji da mutane wanda ya yi abu don mutane su gani Allah zai nuna wa mutane sai ya waye gari bai da lada saboda haka ai kokari a kula da wannan kama kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda manzo Allah ya faɗa a wani hadisi mai rauni alhasaru ita hasada ya akulul hasanat tana canye lada kama ta akulun narul haqaba kamar yadda wuta take canye itace wannan magana haka take sai dai wannan bai tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk ya shahara ana jingina shi da suna hadisi amma tabbas gaskiya ne hasada tana canye lada don mugun aiki ne wal bugudu ita kuma kiyayya tafsirin dina tana lalata addinin mutum duk wanda yanzu a gari zaki samu wani duk wanda a garin nan gaba ya gari bai shiri da kowa zaki samu wata a gari ta yi faɗa da kowa ta yi faɗa da wance ta yi faɗa da wance ta yi faɗa da wance saboda haka ta riga ta zama yan musiba har tsoron ta ake saboda ta zama yan bala'i to Allah ya kare mu daga bala'i ya kare mu daga kiyayya malama ta ce kama yufsidul kallul atala san yadda kunu yake lalata zuma ba ku san kunu ba eh ba ku san kunu ba mu can koko daban kunu kuma daban mu alamu dan Najeriya ita kuma kunu ta ce ba koko ba eh yawwa to shi ai ka ba na shi ke malama ta ka saboda haka alƙallu ba koko ba da wasu na bambara shi da ma'ana koko amma ba koko ake kira hallu akwai wani kununa nan mai tsaki-tsaki wanda ake yi in an yi haihuwa kun san shi aiko eh shi ake kira hallu eh Allah ya taimaka war riya haka da kuma ita kuma riya la yaqbalu Allahu amalan Allah bai karɓa kowane irin aiki umila fihi wanda aka yi aiki a cikinsa misƙala habbatin wanda ko da ya kai nauyin gwargwadon ƙwarar abinci kamar ƙwarar gero hatsi ko dawa ko masara min hardalin ko ƙwarar gurgurwa kun san gurgurwa ko hata ita ku sani ba Allah ya cece mu sun ciya wanka ta shara to Allah ya kyauta to yi tsintsiya muka wani abu kuke kira tsintsiya da bane to shine min kardalin min riyayi ma'ana duk aikin da ke yi na ibada in ya zan cikin sa akwai abin da ya kai kwarar gugurwa a hausan mu a hausa ku tsintsiya to Allah ba zai karbi wannan abin saboda wannan karatu ba dan ku ne muke yi kika za mu baje ta ku haku baje ta mu muna rakodin in muka je za mu tura mu mutane a Najeriya yanzu wasu ma kun ga saurara mun ka je can dariyar mu za su saboda sun ji mana wani abu kamar gwananci to Allah ya taimaka wasaji mataki na shida shine alkitab shine littafin aikin da yake dauke da aiki wato sakamakon kowane na adam saboda haka duk abin da kike yi kina da littafi wanda yake hannun mala'iku suna rubutawa akwai littafin kyawawan ayyuka akwai na miyawan ayyuka duk abin da ke yi yana nan rubuce ya billah da abu kuma ya ce ko murmushi ko murmushi kika yi sai an rubuta balle dariya balle magana kun ga ya kamata mu bi a hankali shi yasa malamai suka ce cikin alama cikar hankali ga mutum ya zama mai karancin magana a duk mutumin da ya yawaita surutu ko duk mata da ta yawaita surutu alama ce wata kanuna tana da ta hankali Allah ya tsawa shi ne yace malama ta ce kama qala Allah ta'ala kamar yadda Allah ya ce wa amma man utiya kitabahu bi yamini amma duk wanda aka bai shi littafinsa da hannunsa na dama to ce wanda Allah yake tabahu ashe ya tabbatar da za a yi mai za a ba da littafi shi kuma wannan littafin in aka baka da shi za ka je a yi littafi wasu kuma suka ce a'a sai an yi hisabi ake ba mu shi wannan kamar sakamako ne na ayyukan da ka yi in ka yi aikin kware sai a rubuta ba ka yi aikin kware ka samu kyakkyawan sakamako in kuma mutum ya yi mugun aiki sai a rubuta mai ya samu mummunan sakamako fi haƙƙin mumin amma wanda za a ba littafin shi a dama shi ne mumini Allah ya ce fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wannan za a yi mai hisabi mai sauki mumini kenan Allah ya sa muni wa amma man utiya kitabahu wara zahari amma duk wanda aka bashi littafin sa ta bayan sa malamai suka ce akwai wanda za a kama hannayensa sai a tura a buɗe kirji ne wannan gaba na shi a tura hannayen su fito baya sai a ba sai hannayen su ta can baya da tsaransa da wazonsa sai a bashi littafin shi to shi wannan fi haƙƙin kafiri malama ta ce wannan a haƙƙin kafiri kafiri na za a bashi littafin da ta hannu ta bayansa Allah ya ce fa sauka ya da'u su ruwa da sanda za ka ga yana ta kiran halaka halaka halaka halaka ta tabbata a kan shi saboda ya san ya shiga matsala wa yusalla sa'ira kuma za a kone shi da wutar sa'ira wa dawa'uhu abinda an maganin samun littafi ko kyakkyawan sakamako shine malama ta ce ittiba'us sunna shine a same ki kina bin sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kina da aqida irin ta annabi kina da ayyuka irin na annabi duk abin da kike yi haka manzon Allah ya yi kenan idan ya zama mace tana aiki da al'ada ko tana aiki da bid'a wannan shi ke sabbaba a bata mugun a bata mugun sakamako mutarkul bid'a da kuma barin bid'a shi kun ga ba mun kaɗai ne mun ka fara magana cewa a zo a yi aiki da sunna ba ko da na na sama wa sana fara ke ga ita ma ya rizala ce ke to wasabi'u mataki na bakwai asiratu shi ne sirati da ake azawa saman jahannama manzo Allah yace shi sirati a haƙƙi min as-sayf ya fi takobi kaifi wa adabku min ash-sha'ra kuma ya fi zama gashi zama tsiri bai da kaushi kuma dole sai kowa ya haushi wa in minkum illa wariduha haka Allah ya ce wari duha yana koma zuwa ga wuta ba wani ne daga cikin ku sai ya biyo ta kan wuta shi ne sai ya hau radi ya tsalle wanda zai shiga wuta dole sai ya hau wanda ma Allah ya taimake shi zai shiga aljanna shi ma ne dole sai ya hau to siratin nan ta ce wa dawabu abinda an maganin sa siratu tauba shine gaggauta tuba duk sanda mutum ya gano cewa yana abu wanda bai dace ba na sabon Allah to ya gaggauta tuba ga Allah mai sarki inda al-ma'afi ya lokacin sabon Allah walin sigifari da kuma neman gafara lillahi ga Allah wasamin mataki na takwas alkautar sai korama a ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da Allah zai bashi wasu malamai sun ce a filin kiyama wasu kuma sun ce sai a aljanna wanda wasu malaman tafsiri suka ce suratul kautsar take magana haka inna a'tainaka al-kautsar lalle mu mun baka korama ma'ana korama wani irin gulbi ne wasu su ce na ruwa wasu su ce na zuma wasu su ce na madara kowane iri ne ne manzo Allah ya ce duk wanda ya sha shi ba zai ƙara jin kishirwa ba har abada wadawa'u maganin sa filatul rahimi shine sadar da zumunta kana da dan uwa ya yanke da kai sai ka je ka sada zumunta tsakanin ka da shi to wannan shi ke sa mutum ya samu shan wannan kurama da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa husnul ishra da kuma kyakkyawar mu'amala min aljiran daga makwabta kina da makwabta makwabta yawa gare su kishi yake makwabci yake ci mijin ki ma makwabcin ki an gani wadda ga gidanki ga na ta gida makwabci ki duka wayannan ki kyakkyawan zamantakewa tsakanin ki wani sun ce ma kai mutanen gari ma makwabta ne gare ka to shine wa husnul ishrati min al-jiran da kyakkyawar mu'amala alaka da makwabta sai da ke tafiya ba kya gari aka zo ana tambaya halayen ki ga makwabta gida gida gida duk inda aka tambaya za su yi yabo na alkhairi a kai za a ce ai wance mutum ne kirki wance ba ta da matsala ba ta cuta ma kowa ba ta gaba da kowa ba ta haka da kowa ba ta kiyayya da kowa wannan alama ce ta ne kuma kina da halaye na gari amma wata ma fitinar faɗa faɗa ma wani sai a hankali da kowa faɗa daga ita ba ta ba ta yadda wai a rina kowa ta ta sai ta rama to Allah ya gyara wa iqamatu sunna da kuma tsayar da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma daga cikin abin da ke sa a samu koramin manzon Allah kama kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yuzadu man baddala wa ghayyara ranar tashin kiyama za a kira al'umma annabi cewa su zo su sha wannan wannan gulbi ko wannan teku na madara ko na nono ko na zuma gwargwadon dai tsakanin malamai idan suka zo mala'iku za su dinga tare wasu sai su hana musu isa wuri har manzo Allah ya mamaki me yasa ake tarewa ne da wani da wani da wani sai su ce eh saboda bayan ka bar duniya sun canza addini abin da ka karanta ba shi suka rayu a kai sun canza sunna ka sun zo da abubuwa sababbi wattasi'u mataki na tara shine tace al'arab wanda muke kiransa tozon la'arafi shi tozon la'arafi wani wuri ne malamai suka ce kusa ga aljanna kuma yana kusa ga wuta an ce akwai waɗanda za a azawa wuri su ba su wata su ba su aljanna amma daga ƙarshe malamai suka ce sun ba dai za a su aljanna amma bayan wani ɗan lokaci to sai ce ko take cewa wa dawa'u maganin wannan tozon larabijin hubbu ahlillahi son mutanen Allah duk wanda yake mutumin Allah ne ka so shi kar ka yi adawa da shi kar ka yi gaba da shi wal ulama'i da kuma son malamai kun ga shi fitina ne mutum ya zo yana faɗa da malami ko yana gaba da malami to balle ka zage malami malamai a duniya in kin cire annabawa da manzanni ba wanda ya kai sai ka ba a wasa da malami yaro ko haihuwa ce kika yi mace ko haihuwa ta kika yi Allah ya ba ta ilimi a kai dole ne ki girmama ta don girmama ta alamu ne na cewa kina girmama Allah Allah ya fifita ta a kai saboda haka ba a zagin malami ana fahimta ko ba a zagin malami ba a wa malami sharri to akwai wasu su ake haɗa kai a zuwa fata ma malamin garin su Allah ya tsare amma waɗanne malamai sai ta ce al-muttabi'ina li sunnati Muhammad sallallahu alaihi wasallam masu bin sunnan manzo Allah dan su an malama Allah malamin bid'a ba malamin Allah bane ke gani duk sanda aka zo magana kan ilimi ko kan sunna sai a jingina ta zuwa ga annabi saboda a nuna miki duk abin da zaki ya zaina da alaka da to malamai na sunna su suke da daraja su suke da kima su suke da falala a fahimta su ne manzo Allah ya ce su ne magada annabawa don su suka gane ilimi amma boka shi boka dama bai cikin malamai bai cikin malamai bai cikin ɗalibai wai shi wani wai malam boka babu wani abu malam boka boka daban malami daban ba ki taɓa ganin boka ya buɗe makaranta ya tara mutane yana koya musu addini to wace irin malanta ta ba ba ba karantarwa ba ki taɓa ganin boka yana limanci a masallaci ko yana ba da sallar juma'a ba ko ba haka bane to Allah ya gyara to sai take cewa wata tijaru bihi da kuma koyi da malamai saboda in ma za ki yi kwaikwayon malamai to ki nemi malamin sunna wanda ya san Qur'ani ya san hadisan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ki koyi wa kai matsayin in ma an samu dama a yi musu hidima ko wa kai mutu da yi musu hidima wa ikramuhum da kuma girmama su da darajar tasu wannan shi ne babi na farko dama kwana biyar za mu kuma insha Allah ko ne darasi za mu yi kokari mu ga cewa mun karanta kashi na farko inda za mu sake muna karanta lissafin kashi ainihin guda hudu yanzu mun karanta albabul awwal kofa ta farko kuma Allah ya gwada mana mun rufe wannan kofa kuma insha Allah ta'ala gobe za mu bude kofa ta biyu ita kuma mu je sakonni da take dauke da su sai ga waɗannan abubuwa idan mutum ya kalla zai ga cewa lalle abin da an ka ambata a farko wannan goyar Allah an sifanta ta da ilimi ku zai take maganganu na hikima na hikima ta kawo magana ta kawo hadisi ta kawo aya kai shi ne ɗabi'ar magabata ba ka zo ka ce ai kaza ba ko ba ka da dalili Allah ta'ala ya taimaka سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت Gracias.